أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na muwadda na imam malik dan anis da muke gabatarwa ranar sudu a nan majalisar da gaban katare yau muna sudu na garbe awal hudu ga watan rabiul awal yau muna ranar sudu hudu ga watan rabiul awal shekara ta 1446 da fatan allah ya mana muwafaka a bisa abin da za mu karanta muna cikin wani babi a cikin kitabul mirasi kitabul mirasi wani babi hadisi na muna kitabul miras abinda ya shahi gado a cikin littafin muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi zama tashi na muna cikin babi babun malla mirasa lahu a ba na makare wannan babun mirasil ahalil milali gadan ma'abuta addinai kenan inda addini ya sauya babu gado tsakankanin mutane shine imam malik yawa baban tarjama ce babun mirasil ahalil milali gadama ma'abuta addinai kenan kamar da muka karanta ruwaya ta farko da ta biyu wannan babu yana nuna mu a bangaren gado musulmi baya gadan kafiri kamar yadda kafiri baya gadan musulmi shine ya kama ruwaya ta farko wadda mun karanta ta inda ya ce ma la ya rusul musulmi musulmi baya gadan kafiri walal kafirin musulmi ga ruwa al-bukhari da musulmi kuma haka kafirin baya gadan musulmi kenan inda aka samu sabanin addini to gado ya fita ko da mutum uba musulmi dan shi ba musulmi bai gada shi a musulunci inda uba ba musulmi ba ɗa musulmi ba gado tsakaninsu kenan duk wanda kake gadon shi in dai addini ya saba babu gado tsakaninsu daga cikin mawani ilirsa abin da yake hana gado da kwai al ihtilafin din sabanin addini in addini ku ya sauya babu gado na biyu da kwai kuma ka kashe wanda kake gada in kai ka kashe wanda ka gada shi ma babu gado kenan kisa da bambanci addini yakan hana ni gado shi ne malaman mirashi ke ce musu mawani ilhirsi kenan mai ruwaya ta farko mun yi ta biyu zan mu tashi ruwaya ta uku a wannan babe babun mirasul ahalil milal muka ce wannan babu yana karanta da mu akan mi yana karanta da mu akan mi inda addini babu mi babu gado inda addini ya bambanta babu mi babu gado to sai ce قال حدثني يحيى عن مالك yace عن مالك عن يحيى بن سعيد wadasan ya ce ubaidillah ya ce yahya laysi ya bani hadisi an malikin daga imam malik dan anas rahmatullahi alaihi an yahya bin sa'id daga yahya dan sa'id al-ansari
عن سليمان بن يسار daga suleiman dan yasar ahadu fuqaha usaba ɗaya daga cikin malamai na fiqh guda bakwai na madina garin manzo أن محمد بن العشعس suleiman bin yasar ya ce muhammad bin ash'asa أخبره shi ya bashi labarin أن عمة له يهودية wata amma shi baba ne shi yahudiya أو ko نصرانية kuma banasariya mai addinin kirista توفيت sai ta rasu shi in jiwa ibn ashas ko yake ba da labari ce wata amma shi bai yahudiya ko mai addinin nasara ta rasu da ta rasu ya aka yi وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب zamanin khalifa na biyu ne umar dan haddab radiyallahu anhu sai khalifa sai muhammad dan ash'a sai zo ya gaya wa umar dan haddab ya ce ga wata baba ni na banasariya ta rasu وقال له sai ya ce mai من يرثها sai cewa khalifa to wane ne zai gadi wannan babanin da wata rasu kuma ita ba nasariya ce فقال له عمر sai بن الخطاب khalifa umar dan haddab sai ya ce wa muhammadu dan ash'asi يرثها ahlu diniha ma'abuta addinin da su za su gade ta kai ba za ka gade ta ba somin domin addinin ku ya sauya thumma ata usman bin affan Kuma- fasalahu an dhalika bai dangana ba bayan an wuce wannan har usman dan affan ya wa halifa halifa na uku zunurai ne hallo wata ran sai sake zagwa gurin usman dan affan ya ce mai faqala lahu uthman a nan ma fasalahu an zalika hallo ya sake tambayar usman ga wannan fato ya ce wai wata amni ta baba ni na banasariya ta rasu waye zai gadin ta bai cancan yawawa umar kuma ya karawa usman sai usman ya ce mai at- aturani nasitu ma qala laka umar bin al-khattab shin kana gana manta fatawar da umar dan haddabi ya ma a zamanin shi ne yarithuha ahlu diniha ma'abuta addinin ta za su gade ta kai ba za ka gade ta ba kenan wannan ruwa mai take kantar da mu kaga baba ne shi tare su amma dai addini ya sauya ya zo gurin halifa umar bin haɗar ya mai fatawai ba gado ya kuma gurin halifa kuma wane usman shi ma ce mai ba gado kenan kaga wannan ruwa duk suna nuna mana kenan gado in addini ya sauya ba cin gado tsakanin juna sai ya ce wa haddathani an malik ubaidillahi ya ce yahayyan laisu ya bani hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi an yahya bin sa'id daga yahaya dan sa'id al-ansari an isma'il bin abi hakim daga isma'il dan abi hakim anna nasraniyan isma'il dan abi hakim yace anna nasraniyan wani banasari a'taqahu umar bin abd al-aziz umar bin abdul aziz ɗaya daga cikin khulfa'u bani umayya wanda ake ce mai shine khalifa na biyar a adalci ya yanta wannan banasari kenan banasaran bawa ne halaka ya rasu ne kenan halaka muka ce a gadon an zo na nihi ya rasu ne shi wani bana sanin sai umar dan abdulaziz shi asalin bawa ne nawa na umar bin abdulaziz kuma ibn umar bin abdulaziz sai ya yanta shi kenan mawali wanda ka yanta dama in ya mutu kai kake gadon shi kai da ka yanta shi kenan to shi ne shi ko bana sare ne umar ya yanta shi sai wannan bana sare sai ya mutu qala isma'il sai isma'il bin abi hakim ya ce fa'amarani umar bin abd al-aziz sai umar dan abdulaziz khalifa sarki na lokacin sai ya umarce ni an aj'ala malahu fi baitil mali in ɗauki dukiyar wannan ba na sare gaba ɗaya in sai ya ta cikin baitul malin musulmi na yana a ƙa'ida wacce ya yi gadon shi umar bin abdulaziz ya ce ya gadon shi ko kun ga bai amshi gadon ba sai umar ɗan abdulaziz ya ce wannan dukiyar gaba ɗaya a ji a sata ina baitul mali kenan zai gane ita wannan ruwa mine ba a cin gado idan addini ya sauya sai ya ce wa haddathani an malik ubaidillahi ya ce ya hayyan laisi ya bani hadisi daga maliki an thiqati indahu daga wani sukka daga gurin shi bai hudu sunan shi ba annahu sami'a sa'id bin al-musayyib ya ji sa'idu dan musayyabu shugaban tabi shugaban tabi'ai ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a ya muli yana ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a na Madina yana cewa
aba umar bin al-khattabi Umar dan Haddab ya ki an yuwarritha ahadan min al-a'ja min al-a'ajim ya gadar ko ya ba da gado da mutum ɗaya na daga ajam kenan farisawa illa ahadan wulida fil arab sai dai ɗaya da ya aka aike shi a cikin laraba yana ne a cikin daular jazira a lokacin nan kenan la musulunci ya tsaya gin jaziratul arab duka lokacin nan duka jaziratul arab musulmi ne don wanne ce illa ahadin sai dai wanda aka haifa a cikin laraba kenan yana ne a wanda aka haifa a cikin musulunci sai ce wa qala malikun imamu na maliki dan anis ya ce rahmatullahi alaihi wa in sha'at imra'atun hamilun idan mace ta zo tana ɗauke da ciki min ardil aduwi ta zo kuma daga ƙasan makiya wanda ake yaƙi da su wanda ba musulmi ba فوضعته في أرض العرب sai ta zo sai ta aihu a ardul arabi gari ƙasa ta laraba ƙasa ta laraba yana ne sai ta aihu a gari na musulmi فهو ولدها to wannan yana kasancewa wanda ta aihu ɗanta ne يرثها إن ماتت idan ya rusuha yana gadanta idan har ta mutu
وترثه إن ماتت إن wata مات rusuhu shi wata rusuhu ita ma tana gadan shi in shi ya mutu نعم ميراثها في كتاب الله gadanta kamar yadda Allah ya faɗi a cikin littafinsa alkur'ani me ke ne wannan matsalin kenan kamar an aike musulmi bai gadan kafiri to sai mace tana da ciki a ƙasar kafirai tana da ciki a ƙasar kafirai kenan kamar hitan musulun da ta zo kuma da cikin nan sai ta aiho shi a ina ƙasar musulmi kenan wannan ba an ce ba dan ta tsoko cikin kafire ne ba kenan wannan da kai gado tsakanin su kenan shine ce mana annami ne imra'atun ko mace hamilun tado tana da ciki daga asai a kafire ko makiya sai ta aiko shi a cikin kasai arab ne yana nihin musulmi fa huwa walad hato wannan danta ne ko kenan da kai gado yarisu ha yana gadanta in mata in ita ta mutu ba an ce ba ba gado wannan kafiri idan ta aka dauko cikin shi watarisuhu ita ma tana gadan shi in mata in shi ya mutu kamar yadda gado ya ce a cikin littafin Allah mun gane matsalar sai ce قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace al'amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da muka haɗu a gare shi a gurin mu madina garin manzo was sunnatu allati la ikhtilafa da fiha sunnar da muka riski malamai wadda babu sabani a cikinta والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا da kuma wa- ita ce na riski ma'abuta ilimi bi baladina a garin mu madina أنه لا يرث المسلم الكافر musulmi baya gadan kafiri bai ce imam malik ya kama nassosin ya kama nassos to yanzu imami kullasa kene ce annal mi annahu la yarsul muslimul kafir musulmi baya gadan kafiri to بقرابة dan kusanci kenan dan dangin shi na kusanci babu gado tsakanin su ولا ولاء ko kuma shibinta dan ko bawan shi ne yanta ba zai gadan shi ba ولا رحم wala rahimu ko kuma dan uwan shi ne na uwa wajen uwa na ma'aifa na ma ba zai gadon shi ba ولا يحجب أحدا عن ميراثه kuma ba zai hana wani daga gado ba ai daga can mun yi da kwai hajjabu da kinmani da hajjabu da kusa ko da kwai wani in yana nan ya ya kada wani kenan yanzu mutum in yana nan ga ƴan uwan shi shakikai kuma ga ɗan shi kenan iya na ciki sun yi mi sun kore yan uwa shirikai ko kamar yadda in uba yana nan ya kori kaka bai ci gado ba to in aka samu cikin wanda yake hayyar din nan kafiri ne shine ce wala ya hajibu ahadun mima- mirasi shi kafiri bai hana kowa daga cikin gado kamar yadda misali yanzu na bu- buga buga kenan yanzu ga mutum nan in yan uwan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya busu gadon shi inda yana da ɗiya ko to ya aka samu ɗiyan nashi ba musulmi ba kenan kaga so a ci gadon kenan shi wanda kafiri bai hajjaba da kirmani ko hajjabar nukusani shi ne ce mana wala ya hajjibu ahadu bin mirasi ko bai kana wani daga gadin shi sai ce قال مالك imam malik dan anis ya ce وكذلك كل من لا يرث haka ne kuma dukkan wanda baya gado إذا لم يكن دونه وارث idan ya kasance karkashin shi babu wani mai gado kenan duk wanda wani bai gado to karkashin shi bai hana wani gado ba fa innahu فإنه لا يحجب أحدا عن to ميراثه ba zai hana wani ba daga cin gado kenan duk wanda aka ce addini ya sauya bai gado kenan bai yi hajibul kirmani ko kuma ya hajibul musasani mun gane kenan wannan mai- muna ga ko ana gane wa dai to kenan wannan nasosin da muka yi duka menene kawai dai nasosi an kama kafiri bai gada musulmi bai gada amma dai matsala ce budadda wanda su ibnu taymiya ibnu qayyim sun kara bayani wa sun ji akan sai in ya kasance kafiri ne harabi in kamar kafiri ne azumi ana iya yin gado kafiri ai na amana wa sun ji akan wannan kamar ibnu taymiya ibnu qayyim sun falsata bayani akan nan yanzu ba abun matsala mu shiga sai mu je karatu dai kawai sai babu na nawa ya ce babul babe man juhila wanda aka jahilci amaruku al'amarin shi bil qatar dai muto da yi ko kisar da yi au gairi zalika ko wani wannan man juhila wanda wa- wanda aka jahilci amurku bil qatar al'amarin shi na kisar ko mutuwai au gairi zalika ko wani wannan wannan baban zai ma ne akan mutuwa ta mutuwar kasko kamar ai mutane ne wane yana gadon wane kuma sai su je su mutu tare ko ba a san ba da mutuwa kamar yanzu aka je aka yi aksida a mota ai kuka iske su gaba daya a mota an yi aksida a mota sai aka iske su gaba daya a mace to wa da mutuwa ai ba sani ba ko ko mutane da suka nitse cikin ruwa da suka nitse cikin ruwa sai aka hudo su gaba daya wa da mutuwa cikin su ba ku sani ba gida ya faduwa wa'ansu suka mutu gaba daya to wa fara mutuwa ba sani ba al abu to mu ne zuwa da dai wata matsala ce wa mu ne ta bada a sai suka ga yanzu wannan wata matsala ce sai mu diba malamai mu'asar da kuma ya suka yi fatawa an yi bu wannan matsala yanzu ta a cikin a hudu a gane mu dai a zuciya su yi karatu akan na ba an gane ba to amma da sai ta zo za a auna akan waye ya wani mutuwa kenan wani kuma wani ilimi ne wani bincike ne da ban sai mu je mu ma kashi nan ba shi dai a yadda yake yanzu misali yanzu misali mace ce mace ce da mijinta mace da mace da mijinta to mace ga ta ga mijinta to mijin yana da iya da wannan macen kuma yana da iya nashi da wata kenan yana da iya na wannan macen kuma yana da iya wanda ba na wannan macen ba kuma macen mai kaya ce to sai suka yi bulaguro da suka yi bulaguro sai suka yi accident tare da macen da miji a aje da yanzu ba kayan ayi aje accident to sai aka sai macen ta mutu miji ya da rai macen ta mutu kaga na miji mai gare ya da rubi ko ya da gado ya da rubi ko to an zo an ce mai matarka ta mutu shi ma sai mutu to kaga kenan miji yana da rubu'i wannan ɗiyan nashi na wajen wata sun ci gada to in kuma to accident ne suka yi tare suka mutu kenan duka an yi mutuwa kasko ba zancen kuwa an ture su to kenan shi ne zama wannan babu misali kenan inda aka yi mutuwa kasko ai gado a minti biyu yana koma gurin wani kama wannan misali kama an mutu kai ka ci gadon an zo an gaya ma minti uku kai ma ka mutu kenan an raba sai an ba kuma ya koma can tun aka yi mutuwa kasko sai a sai a share ku gaba daya kamar yanzu ita wanda mace da maka misali ita da mijinta suka yi aksida ko suka nitse ko gida faɗo musu ba a san ba wanda ya to kenan duka sai a huda su ba sai a huda su ba an ce masu da kai gado tsankanin su wannan din ba an ce ba ita shi wannan mijin nata ko ita a huda wani wani haɗiyan wani ya samu duka an huda su amma dai da a ce shi ne fara ita ce ta fara wannan ita ce ta fara mutuwa bayan minti talatin an gan shi da shida da komi shi mijin ya mutu ai da kaga ɗiyan shi ma wanda ba nata sun sami sun samu gado to shi ne nan zima baban ko kuma a gurin yaƙi yaƙi na fitina wanda aka yi ta na musulmi tsakanin junansu ai za a je a gurin yaƙin a kashe irin wannan wa da kane ko kaza ko kaza to ba a san wa aka fara kashewa an zo su gurin yaƙi ne duka azibi ba a san wa aka fara kashewa to irin wannan duka ba a kwance da su gurin yaƙi mun gane kamar misali magaji misali yalo wa da kane wa da kane shagigai sai suka ta yaki wa da kane sai suka ta yaki sai aka kashe su gaba da aka same su amince kenan ka kuma da adde lotul kote suna da shi wa da kane nan shagigai suna da li'abbai baita suna da li'abbai kuma su wanda suka mutu ɗaya yana da ɗa to kaga a da a ce ɗaya shakikan nan ɗaya fara mutuwa ta kwana ɗaya ya mutu kenan kaga gada wancan ya kuma na wajen wannan kuma shi wanda in ya mutu daga ba sai a zo ɗan wannan ya samu amma da in suka yi mutuwa kasko kenan kaga li'abi shi zo ɗauki gado ɗan shakiki nan ba ba za a ba shi ba saboda su yi mi mutuwa kasko kenan wanda sun zai ma dai in aka yi mutuwa kasko aka mutu tare to ture ku ake gaba ɗaya ba an ce ba ɗaya ya gadi wani sai a ture ku gaba ɗaya sai ya ce an gane matsalai سيتي قال وحدثني حدثني يحيى عن مالك عبيد الله يتي يحيى ليس يبا حديثي لك مالكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن daga Rabi'a dan Abdurrahman عن غير واحد من علمائهم kuma ba daga mutum ɗaya ba daga cikin malaman su kenan ruwa ba mutum ɗaya bai kata ba kenan shine ce an gairu wahidin ba daga mutum ɗaya ba kenan mutane da yawa sun kata min ulama uku daga cikin malaman su
annahu lam lam yatawarat man qutila yawmal jamal annahu cewa dai lam yatawaras ba a yi gado ba tsakankanin waɗanda aka kashe ranar yakin jamal waɗanda aka kashe sai ranar yakin jamal ba a yi gado tsakankanin su ba yakin jamal yaki ne wanda aka yi shi na fitina tsakankanin musulmi yaki ne wanda aka yi shi da sayyida aisha da waɗanda suke tare da ita su ɗalha su zubairu da kuma sayyidina aliyu dan abi dalib da wanda suke tare da shi kenan shine yakin jamal ina ga a karatu can ba mai tarihi ko to sai kuma wa yawma sifina wa yawmal harri kuma wa yawmal sifin kuma waɗanda aka kashe su ma ranar yakin sifin su ma ba a musu gadon juna ba yawmal sifin shi ma yaki ne na fitina tsakanin musulmi tsakankanin su an yi shi tsakanin mutanen Ali bin Abi Talib yana tare da mutanen Iraq da kuma Muawiya dan Abi Sufyan yana tare da mutanen Sham aka yi wannan yakin a wani guri wanda ake ce mai Siffai kenan shi ma kaga musulmi ne yakin fitana ne musulmi da musulmi to shi ma wanda aka kashe a wannan yakon ba su gadi junan su ba thumma kana Wannan yawmal zamu hudaybiya diga.
wa yawmal harra wa yawmul harra shi ma ranar harra shi ma wani yaki ne shi kuma ya- ranar harra an yi wannan yakin zamanin Yazid dan Muawiya zamanin wa Yazid dan Muawiya shine sojawan Sham suka zo Madina garin manzo suka kakkashe mutane me yasa lokacin nan 'yan Madina suka ɗauke mubaya'arsu daga Yazid dan Muawiya daga suka ɗauke mubaya'arsu daga Yazid dan Muawiya sai turo sojoji daga Sham suka yaki 'yan Madina suka kakkashe mutane da dama wannan yaƙunan da muke faɗi duka yaƙuƙuna ne wanda aka yi tsakanin musulmi da musulmi yaƙuƙuna ne na fitina dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk ya faɗa za a yi su a hadisai da dama amma dai mu in mun zo kansu sai mu yi shiru sai mu yi ta abi zaidul kirawa ne a risala ne wa kaffu amma shajar bainahum a yi shiru a bisa abin da ya wakana tsakanin sahabbai ba ruwanka a ce an zo yaƙi aisha sai ya gaskil aisha da ɗalha da zubairu ba ruwanka alimu awe ba ruwanka sun yi kusa kenan dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk ya faɗi wannan abubuwa ai kamar yadda lokacin da ake yaƙi ne tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina muawiya sai sarkin wannan rum sai ya ce wa ya aika muawiya takarda ya ce in kana so zan kama ma wannan yaƙi ije in kama kan muawiya yawa muawiya sarkin rum yawa muawiya wannan takardai sai ma'awai da zai mai da mai sai ce ina ruwanka wannan yakin uwa da kane ne ake in shi ali ya ce ije in kamo ka nema kamo ka zai ka ƙari shiga ya ce waɗan ya da kanwa ne ake ka san a waɗan ya da kanwa ko waɗan uwa da kane yanzu aka aiki yara su je nika su biyu ai zai ga su yi ta kishi juna su yi ta kishi juna amma dai da ka zo ka ce zaka taɓa ɗaya kuma wannan iya zata zo ta hau ko zata yi tare ba tare ba ka taɓa mata kane ko bayan ba ka taɓa mai kane to shi ne haɗa wa da kani kenan shi ne shi ma'awai sai mai da sarkin rubu ya ce faɗan wa da kani ne ba ruwanka to kenan da wannan duk abin da ya wakana tsakanin sahabai wa kafa amma shajar bai da humne kenan kaga wannan da wannan yawmul sifain ina na da yawmul hurra da jamal wa usuma kana yawmul qudayt da kuma ranar qudayt shi ma wani guri ne kusan makka duka wannan yaƙi ne na fitina wannan guda hudun da aka zana da gazawatul jamal gazawatul sifaini yawmul hurra yawmul qudayt duk yaƙi ne na fitina da aka yi shi fitinatul kubra ake ce musu to bayan fitina ta fara tun zamanin Usman bin Affan har ta zo daular Umayya ta amshe mulki har ila ila ila ayi sulhu shedane su shiga ayi sulhu munafikai su shiga aka yi tai zamanin fitinatul kubra da aka yi wannan yaƙin duk lokacin nan kenan ka koma a tarihi can baya duk mun yi sama sama amma da duk da wani abin da ake so wa kafu amma shajar bainakum kai shiru abin da ya wakana tsakanin sahabbai mu dai a shaidan da ya kama sai ya ce waɗannan duk yaƙukan da aka yi kaga musulmi ne aka kashe juna kuma sai dai a yaƙi an kashe wani wa da ƙani ko an kashe matan aure da mijinta amma dai duka ba su gadu juna ba a shahid annahu lam yatawaras ba a ga ba su yi gado ba suwa waɗanda aka kashe ranar jamal da ranar sifaini da yawmul hurra da kuma yawmul qudai yawmul sifain muka ce baina ma'awiya wa baina ali bin abi talib wa man ma'ahu ko wa aisha ummul mu'minina wa man ma'aha talha da zubair suna tare da ita yawon sufain bayan ma'awiya wa man ma'ahu wa sayyidina ali wa man ma'ahu sayyidina ali yana tare da mutanen iraq ma'awiya da mutanen sham yawon kurra ranar da 'yan madina suka ɗauke mu baya a su da yazid dan ma'awiya ya turo sojoji daga sham suka yi yaƙi 'yan garin madina duka dai wannan wakafu amma shajar bai na kuma sun makana yawon kudai kuma da abin da aka yi ranar kudai amma dai al'ada ka ɓata su su su ma'awiya ko su waye wannan al'ada ce ta ɗin shi'a ɗin shi'a su suke fata su ma'awiya sahabi ne radiyallahu anhu abin da yawa kafa amma shi bai nawa amma dai ɗin shi'a zai ga ko a wa'azi ko mai bisu cewa wani radiyallahu anhu sai dai su ga ce mai sarkin sham wannan sarkin sham yake bisu ce mai kawo sunan shi ba su kama sai dai su ce mai sarkin sham sarkin sham duk a wa'azi kaji ko malami yana wa'azi ko a rizusu su ina kaji yana cewa sarkin sham kashe gudu dan shi'a ne bisu kama sunan ma'awiya ko sirri radiyallahu anhu sai dai su ga ce mai sarkin sham to kaga amma dai a mazhaba ahlus sunna wa jama'a duka radiyallahu anhu ake cewa kuma abin da ya wakana tsakanin sahabbai sai kai ta wakafu anhu kai shi ka kiyaye abubuwa ne muka ce dama duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan nuna yayi dalala za a yi kaza wani za a kashe kaza wani za a kashe kaza wani su kashe kaza wani su kashe kaza ko munafikai sai suka shiga abin kenan kaga kuma sai ka diba daga lotur kote sun yi abin kirki in an ce nan sun yi kaza to sai kaga su ne suka je kaza suka je kaza suka sa musulunci kaza suka yi kaza suka yi kaza kenan wannan ba ruwanka sai ce falam yuwarras ahadun min sahibihi shay'a duk wanda aka kashe a wannan yaƙon falam yuwarras ahadun min sahibi shay'a ba wanda ya gadi ɗaya daga cikin wani abokin shi ko kadan ko da wa da kane ne kenan ba su gadi juna ba mace da mijinta ba su gadi juna ba illa man ulima sai dai waɗanda aka sani annahu qutila qabla sahibihi wanda aka samu an kashe shi kafin abokin shi kamar misali da muka yi na mata da miji kenan an ga tsakanin su wani awa guda ko minti talatin wannan kuma yanzu mu koma ne na ilimin zamani ne yanzu da aka ci gaba shi ma wani bincike ne daban sai ce qala malikun malik imamuna malik rahmatullahi ya ce wa zalika al-amru alladhi la ikhtilafa fihi wannan shine al'amari wanda babu saɓani a cikin shi wala shakka inda ahadin min kuma babu ahli kokonto a cikin kowa daga cikin ma'abuta ilimi bi baladina a garinmu nan madina kenan shi wannan matsalai ta in aka yi mutuwar kasko ba gado tsakankanin juna shine al'amari wanda babu saɓani a cikin shi kuma babu shakka a ko mutum ɗaya daga ma'abuta ilimi bi baladina a garinmu madina garin manzo sai ce wa kadhalika al-amalu fi kulli mutawarisi haka waka zalika al'amalu kuma haka yace al'amalu nan alhukum waka zalika al'amalu haka amali ko kuma haka aiki ko haka hukunci fi kullu mutawarisain a cikin dukkan magada guda biyu halaka waɗanda suka halaka bi garkin a cikin dirmiyar ruwa ba a san ba wanda ya mutu mata da miji ne suka dirmiya cikin ruwa ba a san ba wa ya fara mutuwa to wannan an zo wajen gado duka ba gadon shi ba ba a cewa ɗaya gadon daya kamar yadda muka buga misali misali misali yanzu ga mace da mijinta muka ce ko ga mace da mijinta amma dai matai ita haje tana da iya namijin kuma tana da iya na wani guri ko to sai aka zo ta mutu da ta mutu da aka zo aka ce mai matakka ta mutu shi ma kawai sai waɗe mutu wa fara mutuwa na mata ta fara mutuwa ko to an zo rabon gado dole a hudawa na wannan mijin in an huda mai rubi kaga iyan shi wancan wanda ba nata su hisa amshi sun ci gado su mako to in suka dirme a ruwa su biyuwa to ba gado su biyu wanda musu gadon juna kenan bale a huda iyan wannan wanda ba nata ba kenan musu gadon juna shi ne ce ma waka zalika ka yace waka zalika al'amur haka ne hukunci fi kulle a cikin dukkan mutawarisi na waɗanda suke gadon juna halaka waɗanda suka mutu bi garkin don dirmiyar ruwa au aw qatlin ko kuma aka kashe su a lokaci daya a gurin yaki ko faɗo musu abu ya faɗo musu aw ghairi ko dhalika wani wannan kamar Iya, gida ya faɗo musu a zo su duka su mutu ba a san wanda ya fara mutuwa ba shine abu gairi zalika ko wani wannan min al-maut na daga nau'in mutuwa da ta same su wa idha lam yu'lam ayyuhuma mata qabla sahibihi idan har lam yu'lam ba a san ba ayyuhuma wane ne mata ya rasu kabla sahibi kafin abokin shi lam yarith ahadun minhuma to babu ɗaya daga cikin su da zai gadi ɗaya daga ciki min sahibihi shay'an kenan ɗaya su ba zai gadi ɗaya ba ko kada mata da miji da gida ya faɗo musu suka dirmi suka yi aksida aka je su duka sun mutu tare kenan wannan ba sa ga ba wanda zai zo a ce ita mata a hudan eh, gadan mijin balle ɗiyan mijin su samu kenan tunda tare suka mutu ba gado wannan tsakaninsu mun gane misali to wa kana mirathuhuma sai gadan nasu ya kasance su wannan liman baqiya min warasatihima ga waɗanda suka yi sura na magadansu Yeri.
Ya. sai gadon sai kasance da waɗanda suka yi sura na to misali mu na mace da mijin nan kenan ya za a yi gada kenan ɗiyanta ɗiyanta kaɗai da uwayenta za su ci kenan ba an ce ba an huda rabon mijinta ko mijinta ga ɗiyan shi na wanda ba ɗiyanta ba ha an ba su kenan wani an ilmi nan su ko mun gane ko ƙarfi misali an gane misali sai ce yarithu kullu wahidin minhuma kowanne daga cikinsu zai gayi gadon
warasatuhu magadan shi min da wanda suke da rayayyu kenan ita wannan mace diyanta wanda ba diyan miji ba sai su gadon ta tunda su ne rayayyu sai ya ce wa qala malikun imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace la yanbaghi an yarita ahadun ahadan bi shakkin la yanbaghi bai halitta ba an yarisa ahadan wani ya gadi wani bi shakkin akan kokonto wala wala yarithu ahadun ahadan illa bil yaqini wani baya gadon wani sai dai akan yaqini ba a gado akan kokonto sai dai ai gado akan sai ce min al ilmi yaqinin wa kuma shuhada.
ana samun shi akan ilimi wal yaq- wa shuhada ko kuma akan shaida an zo su biyu suka mutu sai a ilimi a ga ga wanda ya fara mutuwa ko aka samu shaida wane ya fara mutuwa so aka kuma kuma kenan likitanci ya zuwa na zai da ya ce illa min wala ya rusu ahadun ahadan illa bil yaqini min al ilmi wa shuhada kenan ai su can in yanzu yanzu mutum biyu ne suka dirmiya cikin ruwa da suka dirmiya cikin ruwa mata da mijinta ne sai suka dirmiya ruwa ya kashe su ko aka zo ɗaki ya faɗo musu ko kuma suka yi aksida aka kasi ga su biyu to ita wannan matai muka ce tana da shi namijin dai yana da ɗiya da wannan matai kuma yana da ɗiya da da wata mata to a kaddara da tsankanin mutuwa su awa daya kaga ai dole wani miji sai an huda mai gado in an huda zai gado to kwana wa za a ba gada shi iyan shi to a nan imam maliki ce tun da sun mutu tare kenan tuka ba a lissayi da wannan sai dai sauran magadan za a ba to yanzu ai ilimi ya zo mu yanzu ai a likitanci ana iya ganewa a likitanci a yanzu in dai ba lokaci ɗaya ba daga ka ko da katanga ce ta haɗo musu ko kuma dirmiya da suke a likitanci in aka yi dogon bincike ana gane wane ne ya yi ya fara mutuwa yana yanzu wannan ko matsala ta sai mu ba akwai malamai na zamani ya suka yi fatawa akan wannan kenan dai zan mu gane dai a fatawan malamai su ma maliki mutuwa kasko duka sai a huda magadan ba a gado shine jima su sai ya ce gaskiya eh yo in duke diya cewa wani dan tsoro yanzu ga ta kuliwa matsala hajiya ce fa malam wa addada ta tara ta tara za mu je eh yanzu ya nan zamanin namu na na illa mawar mawar buka a sake matsala ina zuwa alhaji ne mu dauki wa za a dauka haji ce mai kudi ko alhaji to ku duka matsala hago to mutum ne fa ga kudi malan wa addada yanzu mutum ne ga kudi malan wa addada miliyan ne ga yana ga yana sai ya mutu da ya mutu ma aka zo aka danna hajiya wai aka ce ai mijinki ya mutu sai ta faɗi ta mutu ita kuma wani hajiya tana da iya da wannan alhajin kuma tana da iya da wani alhaji da wani aka ko da wani ustazta da wani ustazta to a kaida za a raba gado kaga ai hajiya ta ci mi ta ci tumunin ta ta kaba ko kuma tumunin ta ta kaba wa za a ba na wannan gidan da da na gidan ustaz ko to a haka ne ko to to kuwa wannan wasu ala sai suka mutu tare aka ce to wannan ba a yi wannan kalkilin ba kuma duke di a ce yana mawar da likita za shi eh to kaga shi da ana shewa malaka yace mutuwa kasko ba alisai kenan kaga inda shi ita wannan mutu aka samu minti 15 ma kaga wani rabon shi minti biyu ma rabon wani yayi ne to aka yi mutuwa kaskuha kenan rabon wani kai ɗa na wancan gidan ba ka zo ka ce gadon uwa ta wadda ta ci gurin alhaji tunda mutuwa kasko suka yi bata cin gadon alhaji kenan ita da alhaji in suka yi mutuwa kasko alhaji bai gadon ta ita bata gadon alhaji tunda su yi mutuwa kasko amma da ba su yi mutuwa kasko ba ko da tsankanin su minti biyu ne kenan ka gami za a yi ɗiyanta na wancan gidan in ta samu tumuninta na taka ba kuma minti biyar ta mutu kenan kaga ɗiyanta na wancan gidan waɗanda suke gidan ustaz yana can sai su lalle usman ma tumunin taka ba ku diya ne kaga gi- eh, sai su casa eh to wanzu aka ce musu wannan fasala yace a aje a auna in cewa sai aje a auna aje a auna tunda shi ma imam maliki yace ai je ka augayin zalika innahu ya ne imam maliki illa mim yace illa bi yaqinin bi ilmin wa shuhada ko sai dai an sami yaqini da ilimi ko kuma da shaidu kenan wa min al yaqini min al ilmi na daga ilimi kenan muna iya fasata yaqini min al ilmi kenan ilmu dubbi ya shigo kenan auna ilmu dubbi ai suka tabbatar ce gawa ne faru mutuwa amma da wani matsala ce sai a je a diba a ga malamai mu'asirin ya suka yi fatawa akan ta sai ya ce وذلك أن الرجل يحلك هو ومولاه a'a je ka kare kaya kare ya sami malikan zama tashi نعم وذلك وذلك أن الرجل
bishe ne ce layan baki ko bai halitta ba an yarisu ahadan ahadan wani ya gadi wani bai shakki akan mai kokonto ko wala yarisu ahadan ahadan illa bilaki ɗaya ba ya gadon wani sai dai akan ya ƙini minal ilimi na daga ilimi wa shuhada kuma ga shi dakan wa zalika yace haka ne annar rajulun ya halaka nan kuma yace kamar misali ne zai buga ma yace annar rajulun ya halaka mutum ne yimi ya mutu huwa wa maulahu da ya mutu da shi da wanda ya saki ya yanta shi bararan bawon shi kenan allazi a tsaka wanda ya yanta kamar ka yanta bawa ne sai kuka mutu tare kenan shine ce wa zalika rajulun ya haluku mutun ya mutu huwa shi wa maulahu allazi a tsaka hu abuhu tare da bawa bararan bawa wanda baban shi ya yanta kenan ka mutu mutun ne ya mutu da bararan bawa wanda baban shi ya yanta shi ba ka'ida shi bararan bawa wanda baban ka wanda ka yanta in ya mutu kai wanda ka yanta shi kai kake mi gane shi to sai kuka mutu tare shi ne ce bai kulu banin rajulul arabi sai ɗiyan masu bawa da ya ce arabi na wai ɗiyan masu bawa ke ne kenan ɗiyan masu bawa bai kulu banu ɗiyan mai bawan wanda aka mutu sai su ce karwara sinahu abu na ai babanmu ne zai ci gada shi kenan gado za a bamu ya ce fa laisa zalika lakum to wannan ba bugatan akan su an yi rasuhu ba za su ci gadon ba bigayar ilimin ba tare da wani ilimi ba wala shahadatin ko kuma da shaida inda kuma ta kabla sai an samu shaida shi bawan ya fara mutuwa kamfin mai gida sai ce wa inna ma yarsu aulan nas wanda zai gaje shi majibincin mutane na daga ahaya waɗanda suke raye kenan ɗan uwan shi can na wajen uwan shi ba wannan ba wanda suka jibinci al'amarin shi sai an tabbatarwa fara mutuwa sai misali nabi kuma qala malik قال مالك ko misali nabi imam malik yace ومن ذلك أيضا yana daga cikin wannan kuma ku diba wannan misalin الأخوان للأب والأم يموتان ‘yan uwa ne shakikai guda biyu suka mutu irin wannan mutuwar ta dirmiya ko ta haɗuwar katanga ko ta aksidan ko ta wajen yaƙi shi ne ci a hawa ne lil'abbi wal ummi ‘yan uwa guda biyu lil'abbi wanda suke uwa ɗin uba ɗin ya muta ne suka mutu kenan ‘yan uwa guda biyu shakikai ne suka mutu to je ka ولا أحدهما ولد wani ahadihi ma waladin ɗaya daga cikinsu amma dai yana da ɗa
والآخر لا ولد له amma dai ɗayan bayyana ɗa ولهما أخ لأبيهما amma dai kuma da ilotu ko dai su wannan guda biyu suna da ɗan uwa na uba فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه da suka mutu ba a san ba wane ne ya mutu kafin dan uwan shi فميراث الذي لا ولد له لأخيه to gadan wannan wanda bai yada dan li ahihi li abihi sai a ba dan uwan shi na wajen uba وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء diyan yan uwan shi dan uwan na nashi shakiki ba a ba su komai wani matsala ce ya ta karo matsala mutum mukum a yi practice da ma'azar zuwa yi practice wata matsala ne zauna na kusa ba a yi practice da gani sake karatun sake ce karatun ce a je ka وقال مالك imam na maliki ya ce ومن ذلك أيضا yana daga misalin wannan الأخوان للأب والأم يموتان yan uwa waɗanda suke ciki ɗaya su mutu yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya sai suka mutu yanzu ga yan uwa nan uwa ɗaya ba ɗaya ko to sai suka mutu wacce irin mutuwa ce suka yi mutuwai eh a faɗin shi da aka wari na mafi ma to sai yan uwa da ciki ɗaya ko sai suka mutu wacce irin mutuwa suka yi suka yi mutuwa kasko kenan mutuwai aksida ko kuma ruwa ya faɗo musu ko kuma gurin yaƙi aka je an yaƙi ne sai a gansu a fagen yaƙi a mace ba a taɓa wahare shahada kenan shine ahwalil abil ummi mutani to jika ولأحدهما ولد a cikin su ne wani ahadi ma wani da to shi ɗaya yana da ɗa wani sunan naka a wani sunan da naka wa sunan da naka ya da musu abu wani ahadi kuma wani da ɗaya su yana da ɗa sunan ɗan shi mus'ab misali to wal akharu la walada lahu to shi kuma ɗayan la wani da rahu bai da ɗa mun gane shaƙiƙai biyu ne suka yi mutuwar kaskoko amma ne ɗaya yana da ɗaya kuma bai ya to jika walahu walahuma akhun li abihima to kuma daga gehe guda kuma da kwai ɗan uwansu a ɗoka ni ne gana kuma da kwai ɗan uwansu wanda suke uba ɗaya na'am kuma su su yi mi sun mutu to fala yu'lamu ayyuhuma mata qabla sahibi kuma da suka mutu ba a san ba cikin su biyu wane ne ya fara mutuwa
famirathu alladhi ishana to anan da ya za a yi rabon gadon su kenan yanzu nan su biyu ne ko sun mutu amma da shi ɗaya yana da ya da musu abu kuma su biyu suna da abi gada haka ne ake kuma an zo yanzu babu su to gadon nasu na wane na wani ko na musu abu
shi wancan shi wancan wanda bai da shi wannan babu shi babu shi wanda bai da shi wannan bai da na wannan shi a shiga da shi eh bai da na wannan shi a shiga da shi eh bai da eh su a sai islam a kai to a sake buga ta in ka sake buga ta da shi dan ne wa da da ma da yasin ya shi da shi wannan ya wa shi ne mara dan ya ya wa da tiya shi wannan bai ba ya zai kuma a ce ba da ba uba ba ba kenan da kenan uba zai ci gado shi zai ci gado wannan ma'azu ko to to a wannan ka'in kenan kuma waye cikin sura musu abu ne zai kuni wa zai dogara
a wannan kaɗai in an sai ya riga shi mutuwa Eh.
ke kusa sai doka yawa in an san ya riga shi mutuwa kenan dan zai doka mutan sai doka ya kori mun gane ya kori la'abi in an san kamar shi wa fara mutuwa mara ɗa mara ɗan shi ya fara mutuwa daga baya sai wannan biyo shi amma da tsakanin sojan minti talatin haka kenan a nan wa zai ci gada ɗan wannan zai ci gada ɗan shaƙiƙi zai ci gada mun gane to amma da sai aka yi mutuwar ta kasko su ba a san wanda ya fara mutuwa ba kenan ɗan wannan bai cin gado zai ci Tunda- gado ba ban shi bai ci gado yawa kenan an ce wanda suke mutuwa kasu ba gado tsakaninsu kenan wannan wannan bai ci gado ba kenan gado zai doka li'abi zai doki gado tunda tare suke mutu ya eh ci na baban shi bai ci na eh bai ci eh bai ci bai ci a bai ci bai ci sabu Tare tare suka mutu suka mutu.
ba a gane kuma wa musa bai mutu ba dan a waje yake.
eh kenan zai ci na baban shi ba shi tare suke mutu a musaki shi yadda bayan da ya ba a sake fura a sake matsalar ta
babu gado su ba sai ka a yi shirin bukatar talasta sai mu hudu matsalar kuyi ne kuyi ne kuyi ne kuyi ne je ka famirathu ya tsatsa wa min zalika aidan ko Na'am.
yace ahwani lil abi wal ummi mutani ɗan uwa ne waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sai suka mutu musu abu zo
shi bai cin madara kaso shi ne dan muhammadu a zamu je zamu je wa min zalika aidan imam malik yace daga wannan nan yace ahwani ɗan uwa guda biyu lil abi wal ummi ko waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya mutani sai suka mutu wali ahadihima waladun ɗayan su yana da
kai ba kuma kawo sa kai kana da ɗa shi yana da ɗa ko to wal aharu la walada lahu shi ko guda baya baya da ɗa to wala kuma akul li abihima kuma suna da ɗan uwa na uba wanda suke uba ɗaya gani fala yu'lamu ayyukuma mata qabla sahibi ba a san wasu daga tanga ta hado ko dirme ba a san ba tsankanin su wannan guda bin wa fara mutuwa ba a san wanda ya fara mutuwa kenan tunda ba a san wanda ya fara mutuwa ba sai ce fa mirasil lazi la walada lahu gadan wannan wanda bai yada da fa mirasil lazi wala walada lahu gadan wannan wanda bai yada li ahihi li abihi sai a ba walaysa li bani abihi ba an ba ba dan dan gwai shi wani sanda ya kai cin ba yawa ya ci yawa eh an raba mun gane eh kenan da a ce kuma to da aka juya ta fa shi ya fara mutuwa har ma ya ce to a mun addu'a dai ta kwana shi ba sai dai to da za a yi raba yawa da shi kenan da shi
da ta fanga ta zo da ta fata da mata kenan kenan da gawo ya kuma goma ya kuma goma azan kai kwanan azan shi ma sai ne gawo ya kuma goma ni kuma na tashi ne ya ba
ta hudu kenan shine ahwani lil abi wal ummi yamutani wa li ahaduhuma waladun wal akhar la waladun lahu wa lahuma akul li abihima fala ya'lamu ayyuhuma mata qabla sahibihi fa mirasul ladzi la walada lahu li ahihi li abihi kenan ni da na bada sun kuri na da ko to wa laysa li bani ahihi li abihi wa ummihi shay'an kenan shi musaba na baya to sai ce kenan yana ga ma da mutuwai kasko sai ce قال مالك imam malik ya ce ومن ذلك أيضا yana daga wannan kuma misalin أن تحلك العمة nan kuma baba ne ce ta rasu وابن أخيها da ɗan ɗan uwanta أو ابنة أخ أخي ko kuma wabinat ake a wa min za a wani ba yi misali ba wa min zalika ya daga wannan ko نعم an tuhulaka amma wace ce baba ne ce ta rasu wabini أخيها da ɗan ka dai gani ko to je ka أو ابنة الأخ ko kuma diyar ɗan uwa ce ta rasu وأمها sai ta rasu tare da amminta فلا يعلم أيتهما مات قبل su ma sai suka yi mutuwa kasko ba sama wanda ya fara mutuwa wanda ya fara mutuwa wa
فإن inna لم, na فإن لم يعلم ayyuhuma mata أيهما مات قبل قبل in ba a san ba wane ne ya fara mutuwa tsakankanin wannan bibiyin لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا to kaga shi ammi ba zai ci gado ba daga ɗayan uwar shi ko kaɗan haka kuma wala ya rishi ibn al-akhi shi ma dan dan dan uwa ba zai ci gadon koyi ba da gurin baba ne shi ko kaɗan kenan dai duka me dai mutuwai kasko kenan duka misali da zaga ne in aka yi mutuwa kasko kamar yadda muka buga misali ba a kalkil kawai sai sauran maganin za a yi lissafi sai ce babun babe ma- mirasa waladil mula'an dan da aka yi mula'ana gadan dan da aka yi lu'ani wa walidi zina da dan da aka same shi ta hanyar zina ya gadan suke lu'an kenan aka zo macen aure sama sama tunda kitabul zawaj zan mu shiga da anan da kwai shi macen aure ce ko ta zo da ta aihu sai miji ya ce mi ba dan shi ne ba da ya ce ba dan shi ne ba mijin sai aka ji aka yi aka ji aka yi lu'ani kenan tun da ayi lu'ani kenan wannan ɗa ya huta daga nasabar baban ko to ya gada sheki ibn zina kuma wanda aka samo shi to ya gada sheki sai ce قال حدثني يحيى عن مالك ya yallai sai ya bani hadisi daga malik dan anas rahmatullahi alaihi أنه بلغه cewa dai labari ya iske shi a'a labari ya iske shi أن عروة بن زبير urwa dan zubairu ɗaya daga cikin fuqaha saba'a كان يقول في ya kasance ولدي yana cewa kenan urwa dan Wala zubairu alaihi.
urwatu dan zubairu dan awwam ɗaya daga cikin fuqaha usaba ya kasance ya kula yana fatawa yana cewa a cikin mi في ولد الملاعنة a cikin dan da aka yi lu'ani da shi
وولد الزنا da kuma dan zina إنه إذا مات su wannan yaron mula'ana da dan zina idza mata idan suka mutu ورثته أمه haqquha حق أو حقها في كتاب الله عز وجل kenan uwai ita take gadan haƙƙinta kamar yadda ya zo a cikin littafin Allah tunda na ai an yi mula ai lu'ani ko da aka yi lu'ani kuma ai an huda shi daga nasabai baban baka ce wadan wani kenan baban ba zai gane shi ko tunda ai lu'ani babu nasaba shi kuma wani da zina shi ma gaya nan kenan nan wa yake gada shi ne ya ce ma uwar take gado tana gado haƙƙinta kamar yadda ya zo a cikin littafin Allah da kuma wa وإخوته لأمه حقوقهم kuma da 'yan uwan shi na wajen uwai shi waladin mula'an da ibn zina 'yan uwan shi na wajen uwa su ma suna gadon shi kenan tun da ba an ce ba wancan wanda aka yi lu'ani a ce wancan ko da ai lu'anin da kai a zuwa ce a wancan na wajen uba babu zancen su kenan 'yan uwa na wajen uwa da kuma uwa su suke gado 'yan uwa na wajen uwa kuma ya ne gadon su in ɗaya ne ya- 'yan uwa na wajen uwa eh a kuma ba ce kuma kuma ba أنه إنه إذا إذا bari mu karfa مات tarjuma kuma
إذا مات
mun gane misalai
ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل annahu shi wane dan in ya mutu wani da dan zinar da kuma wanda aka yi lu'an da shi in ya mutu wa zai gadon shi kenan shi ne innahu iza mata kenan shi da miri'ud ila shi wannan dan guda biyu na lu'an ko kuma wanda aka yi ke in ya mutu wa zai gadon shi sai ce warisatu warisatuhu ummuhu haqquha kenan uwar shi take gadon shi bai ci uwar shi wa ga uwar tana gado abin da yazo a cikin littafin Allah da uwa da wa wa ikhwatuhu li ummihi da yan uwan shi na wajen uwa kenan dan mulu- dan da aka yi lu'an da shi da kuma dan zina suwa suke gadon shi kenan mamman shi da kuma yan uwan shi na wajen uwa to wa yarithu al baqiyata dole mun kare dole kuma sai zo kan bayi shi ma irin shi ne ce wayrisul baqiya sauran kuma suna gada mawali ummihi majibantan al'amarin uwar shi In in ka- kanat mawalata in ta kasance wadda aka yanta ta ne wa in kanat arabiya in ta kasance da ce warasat haqqaha sai ta gaji haƙƙinta wa warisa ihwatuhu li ummihi huququm kuma ɗan uwan shi na wajen uwa sai su gaji haƙƙin su wa kana ma baqiya abin da ya sura sai akai lil muslimin akai baitul mali kamar yadda muka yi bayani a can mazhaba imam malik in sauran gado ya sura baitul mali ake kaiwa amma da a sauran mazhabu mazhaba sai wanda aka ba in sai a ƙara musu kenan shi wannan mas'ala mai tauna kenan waladul wa maladin zina ko da lu'an kenan wanda aka yi lu'ani ko da kuma dan zina wa yake gadon su uwayensu mata da kuma ɗan uwansu na uwa su suke gadon su sai ya ce qala malikun
duka ai uwa- uwa- su ma za a ji wane na hudu wane kenan ɗan uwan shi na uwa wanda suke ciki daya ai da kawai ƙarnin shayin shi waɗanda uwa ta gama su eh shi na wajen zina shi ko na wajen lu'an da kwai ɗan uwan shi wanda uwa ta fito su duka amma dai wanda uba ya gama can ba zancen su kenan shi wanda uba babu zancen nasaba ba tunda ko ai ba na fiko a fiko na ai baka ce mai ba dan wani tunda baka ce mai shi baka ce shi gane ne wanda aka yi lu'ani shi baka ce mai ba bai da uba shi baka ce mai ba mai uba kawai sa mai ido ake to sai ya ce qala malikun imam malik dan anas ya ce wal- wa balaghani anna sulaiman bin yasar wannan mas'alar da muka wade kuma labari ya iso mini daga suleiman dan ya sa ɗaya daga cikin fuka usaba a kwatamcin wannan fatawa wadda urwaye dan zubairu qala malikun imam malik ya ce wa ala dhalika adraktu ahli al ilmi bi baladi wannan fatawa da na wade duka a bisa wannan ne na riski ma'abuta ilimi bi baladina a garinmu madina garin manzo daga nan kitabul gado da yanzu ya kare ba dogon ba dogon shari eh ba dogon shari kenan kawai arihi gado ba muraji'a shi kawai za a hau satin gaba idan Allah ya kai mu kitabun nikahi kitabul mi kenan zan mu shiga aure kuma aure matsala ce wanda ya ci abinta saboda ita ce ma mafi yawan fatawa eh ai yanzu ka awa mutum fatawa gado daya an mai ta aure nawa goma da wani da kai malaman da basu bada fatawa aure ma saboda in khilafata ta yawa kenan mu yanzu nan zan mu kawo mas'alolin gaba daya amma dai tarjihi kuma mu bar bane kenan mun zo mas'ala zai ga wani ya ce wani ya ce mu da kawo su gaba daya za a ji a wannan kenan insha Allah idan Allah ya kai mu satin gaba sabon sabon babi shine menene kitabun nikahi kenan zamu shiga duk abin da ya shahi aure saki zihari lu'ani duk abin da ya shahi aure kan kare shi aje reno aje aje aje duka gaba daya kenan sai a sa alama kitabun mirasi ya kare abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu abinda a cikin kitabun mirasi abinda muka doka Allah ya zauna ya Allah sa ya zauna a kawunan mu Allah ya tsare mu shi wa allamnahu min ladunna ilma Allah ya tabbatar da shi a zakatan mu gaba daya idan Allah ya kai mu satin gaba zamu tashi kitabun nikahi Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun gaba daya Allah ya ba mu ladan gaba daya subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka